mana ita don ya zama mun bi ta tsotsar ba mu karkace ba muna fata ga Allah ya saki harshe Allah ya ƙara lafiya alan wasalan bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بإنسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ هضري لنا بهذا المهضري ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه bayan haka ‘yan uwa musamman babanmu chief imam na wannan gari mai albarka da na'ibin shi da sauran manyan malamai da 'yan kwamitin da suka shirya wannan maulidi da kuma malaminmu mai gabatarwa maulana sheikh amin dikke da dukkan waɗanda suka halarta a nan da wanda ma sautin laspika yake kai masa inda yake na kan fara da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah mun godewa Allah muna ƙara godewa Allah muna ƙara godewa Allah ko da yake ba mu isa mu godewa Allah godiyar da ta dace ta cancanta da zatin Allah ba domin hakika shi kan shi godiyar ni'ima ce wadda take buƙatar a godewa Allah a kanta don mutum nawa ne Allah yawa ni'ima kuma bai ba shi ikon ya gode ba shi kuma a shukuru aidun ni'ima idan Allah ya maka ni'ima ka kaddara kamar kana da da yawa za ka samu waɗansu Allah ya yi musu ni'ima amma sun kasa su gode tare da cewa idan Allah ya maka ni'ima kamar ya baka wata dabba ce wadda kana buƙatar ka dabaibaye ta ka ɗaure don karta gudu to duk wanda Allah ya wa ni'ima abinda zai dabaibaye wannan ni'imar ya ɗaure ta ta tabbata tashi bata gushe ba shine ya gode wa Allah amma duk mutumin da Allah ya masa ni'ima bai gode ba wannan yayi butulci ya jira bi zai biyo baya alqur'ani yana cewa wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid duk mutumin da Allah ya masa ni'ima ya gode to zan ƙara mar amma wanda duk ya butulce wa ni'ima ta da naimar to ban ce ga abin da zan mar ba amma dai ya san ina da azaba mai tsanani a Allah ya yi mana ni'imomi marasa iyaka mun gode wa Allah akan wannan ni'imomin kafin in shiga sulbul mawdu zan yi wani tsokaci maulana al-sheikh muhammad al-amin ya zo ya ɗauki dogayen lokuta yana bayani wanda mazmunin wannan bayanin haruffan shi suna bayuwa zuwa ga yaba wa wani miskinin bawa amma ma'anar abinda haruffan yake ɗauke da shi shine safa'in zuciyar shi shi mai magana da kuma bayyana wa duniya shi wane ne domin mumini madubi ne a gaban mumini idan ka tsaya ka sa madubi a gabanka ba madubin zaka gani ba kai zaka gani a ciki an tambayi imamu ali aka ce masa wani ya tambaye shi ce ya imamu ta ya zan gane irin kallon da mutane suke mun ya zan gane matsayina a wurin mutane sai ce ka kalli matsayinsu a wurinka kai shi ne matsayinka a wurinsu kai don haka yadda mutum yake in ka ji yana sufanta mutane ya zama mai yawan kyautata zato ga al'umma shi ne mutumin kirki da a sharari ne sai ya zama koyaushe aibin jama'a yake gani a shehun mushebura radiyallahu ta'ala anhu a yana faɗa ina ga yana faɗa cikin ruhul adabi ba ina gaba ina da tabbaci yana faɗa cikin ruhul adab yana cewa la ta haqiran musliman la tazkura aiba mri'in wal aibu minka kad yura karka kaskancar da musulmi a duk inda yake karka ambaci aibin wani mai aibi domin daga ranar da ka taba ka fara aibanta wani a ran nan za a fara ganin tabin aibi a jikinka kai wannan maganar ta yi kama da maganar al'imam al-hassan al-basri Allah ya ƙara masa yadda yake cewa a adrakna unasan laysa lahum uyubun فاشتغلوا بعيوب الناس فحدثت لهم عيوب وأدركنا أناسا لهم عيوب فستروا عيوب الناس فستر الله عيوبهم yace mun samu wasu mutane wato mun rayu da wasu mutane lafiyayyun mutane ne ba su da kowane irin aibi amma sai suka shagalta da labarin waɗansu masu aibi kullum suna ba da labarin aibin wasu sai wannan abin ya zame musu aibi sai zamana su ne ma masu cike da aibi yake ko mun rayu da wasu mutane masu aibi ne amma sai kullum aikinsu suturce aibin waninsu su ma sai Allah ya suturce nasu aibi din duk wannan maganar da nake yi ina magana akan cewa abinda duk maulana sheikh muhammad al-amin ya faɗa kawai ya faɗa ne a babin kyakkyawan zato amma munir ina faɗa muku har daga cikin zuciyata wallahi abinda yake faɗa a kaina ba haka nake ba ni ba malami ba ne na yarda dai ƙila in ana neman masu karambani zan iya fitowa amma ina roƙon Allah tunda ina son malamai Allah ya bani daga albarkarsu Sayyidina Abubakar da Siddiq Allah ya ƙara masa yarda yana da wani zancen shi mashahuri da yake faɗa idan wasu sun yabe shi da kyawawan kalmomi sai ya ce Allahumma ja'alni fawqa ma taqulun waghfir li ma la ta'lamun wala tu'akhizni koko allahumma ja'alni fawqa ma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun wala tu'akhizni bima yaqulun Allah mutanen nan duk abin da suke faɗa kai na zato ne suke to Allah ka sanya ma in zama fiye da yadda suke zato akwai aibobi da yawa da nake da su na laifuka banda ba su sani ba da sun sani da ba su fada ka akai na ba to Allah yadda ka rufe musu ba su gani ba ka gafarta mu abinda ku suka fada akai na karka kama ni da laifin shi haka sai na bukar yake fada idan an yabe shi muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya haɗe mu gaba ɗaya cikin kyakkyawan zaton su ya ba mu sama da abin da suke zato ya gafarta mana abin da ba su sani ba kar ya kama mu da abin da suke faɗa wannan mazauni na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gari na Kurami karamar hukumar Bakori jihar Katsina mu sani dukkan mazaunan maulidi makaranta ce babba ولمه شيخ عبد الرزاق كوسا رضي الله عنه وارضاه عن نبيه yana faɗa a cikin diwanin shi raddu sharik ila asfal mawarid a cikin rihilar shi kaulakhiyya yake cewa ita wannan rihila din tana cikin diwanin da na faɗa ne kar a ji na faɗi kamar littafi kashi biyu a cikin diwanin ne an haɗa ƙasidu daban-daban to ce akwai wannan rihila kaulakhiyya din to a cikin ta yake faɗa yana cewa lailatu maulidin nabiyil hadi madrasatu tahzibi wal irshadi daren maulidin manzon Allah makaranta ce wadda a cikin ta akwai course na tsarkake ɗabi'u shine tahzib sannan akwai course na kira zuwa ga Allah shirye zuwa ga Allah shine irshadi mun sani irshad rushdu yana da bambanci da huda huda kayan annabawa ne shiriyar da annabawa suke yi shi rushdu ana yin shi a cikin huda ne mutumin da bai hau hanyar Allah ba kwata-kwata shi kafiri ne to shi huda yake bukata hadiyu yake bukata wanda kuma ya anshi kiran annabawa shi kuma rushdu yake bukata shirye a cikin wannan shiriyar wanda za a bashi shortcut ya isa ga Allah kai tsaye kamar dai mutumin da zai bar nan bakori zai tafi Kano a Kano zai ziyarci dan uwan shi a Kurna misali ko a Fage yanzu tunda yana nan bakori abin da yake fara bukata yanzu mota yake bukata tukunna zuwa Kano idan ya hau mota za a kai shi Kano daman ku ya ce Kano zai je amma da aka je Kano za a sauke shi a tasha to yanzu a Kano din ne kuma yake so ya je fage amma already dai mota ta kai shi Kano amma mota bata kai shi har kofar gida ba to sai nemi mai a daidaita sahu ko mai babur shi kuma zai kai shi har kofar gida to wancan abin da mota ta yi mar doguwar tafiyar da dan ataba ba zai iya yi ba da babu mota dan ataba ba zai iya daukar shi ba shine shari'a ta annabawa wannan aikin na ɗan a daga tasha zuwa har ƙofar gida shine shiriya ta waliyyai shiriya ta waliyyai to shine shi Abdul Razzaq radiyallahu anhu a cikin daren Maulidi akwai kos na shiriya ta rushudu wanda yace to wai ina kuka samu wannan dubarun wai wani hadiyu shiriyan annabawa rushudu shiriyan waliyyai kaza kaza kai duk ɗaya ne kaza a'a ga ta malam kar kai gaggawa littafin Allah alƙur'ani ya tabbatar mana annabi Musa ai annabin Allah ne aikin su ma shari'a shi yasa lokacin da suka je suka samu Fir'auna da shi da annabi Harun suka yi mai wa'azi suka yi mai wa'azi da ƙarshe suka ce wassalamu ala manittaba alhuda kaga wanda kaga ya samu aminci ya zauna lafiya wallahi shine wanda ya wannan abin da muka zo mai da shi kayan mu dinnan shine huda shine hadiyu dinnan kaji kayansu har yake suke ba da garanti wanda ya kubuce ya zauna lafiya shine wanda ya bi kayansu wassalamu ala manitta ba alhuda kaya kayansu ne amma sai muka ji yau mai huda din nan ya ruga da gudu da izinin Allah kuma ya je ya samu wani waliyi ana ce masa khidr ya sanda ya ce masa halatta bi uka ala an tu'allimani mimma ullimta ba hudan ba dan huda kayan mu ne rushudan shine kayan ku yanzu shi nazo nema a wajen ku har aka mai yanga ko innaka lan tafdi ama isawara wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubra قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى ce na yarda ka san me za a yi za a sashi dariƙa sai an samu sharuɗa za a kaga waliyi ko waliyi in zai baka kayan shi sai ya maka sharɗi dan yana so ya faɗa ma ni kaya na ba kayan dole bane ko baka an samu ma zaka iya haduwa da Allah amma da ke shortcut ne muna da sharuɗa ka ji ba annabi Musa ne ya zo amsar kayan waliyai amma sai da aka mai sharɗi in ita ba ta ne ba za ta tsalanni an shaikin an shaikin da na kira ka san ana nufin umumi kenan komai ma duk abin da ka gani ko ka ji tare da ni karka tambayar mu ba a tambayar mu dan yanzu ka zo tarbiyya ne hatta uhdisa laka minhu zikra inni da kaina naga dama nace ma ga dalilin da yasa nayi abu kaza oho in na kyale ka karka tambayan yace na yadda ce to bismillah to duka dai wannan na dan yi ga yauna akan dan muna wani zamani da kai magana sai ya ce me dalili ba ku da dalili to shi yasa na faɗi maganan huda da rushidu dan a gane bambancin su ga kuma inda aka ciro su a cikin kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam to wannan daren na maulidin manzon Allah Shehu Abdurrazzaq yace shine dare da a madrasatu tahzibi wal irshadi yace yuzkaru fiha siratul rasuli a yuzkaru fiha siratul nabi wa siratul rasuli wal wali a daren maulidin manzon Allah har wa yau akwai course na tarihin annabawa da tarihin manzanni da tarihin waliyai yuzkaru fiha khariqul adati min mu'jizati sayyidis sadati a cikin maulidin manzon Allah akwai darasi na bada labarin mu'jizozin sayyidina rasulullah yuqra'u fiha ko yuzkaru fiha ma yulinu alqalba min alwa'idi kay yakhafu rabba a daren maulidi har yau akwai wani course a wannan makarantar ta yan maulidi akwai wani course wanda shi kuma labari ne za a bayar na a tsoratar da bayi su ƙara jin tsoron Allah zuciya ta ƙara yin lafshi kowanne topic wato abin da ya sani shin fuda da wannan baitocin na Maulana Sheikh Abdul Razzaq ina so in ce kowanne topic muka dauka muka tattauna a nan Maulidin to mun yi daidai saboda makaranta ce wacce ke da faculty daban-daban ya danganta wani faculty ya kamata a shiga a yi lecture Maulana Sheikh Muhammad Al-Amin bai bani mawdu'i ba da an bani mawdu'i da an sauƙaƙa mini ila sai in yi tarkizi akan abin da aka sanya ni in yi dan haka yanzu zai zama kawai ina kakkamawa idan an bar ni in zaɓi mawdu'i zan yi magana akan wani abu muhimmi shin duk abin da aka samo shi daga wani salihin bawan Allah ba daga annabi kai tsaye ba wannan abin ana iya kusantar Allah da shi ko kuma a'a in canza unwanin wato amma ibarar zan canza ma'anar ɗaya ce shin banda abin da aka samu daga wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan abin da aka samu daga wurin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu kwata-kwata da za a iya kusantar Allah da shi sai abin da annabi ya faɗa ƙarara ko ya aikata? Abin da ya sa ni zan zaɓi wannan maudu'in. Da yawa ‘yan uwa, a wannan zamanin za ka ji an zo ana wani irin karatu, sai a kalle ka ce ɗariƙa, laifi ce, bid'a ce dan annabi Muhammadu bai yi ba sahabbai ba su yi ba su ai ba haka ake faɗa ba maulidi annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba dan haka bid'a ne da yawa waɗansu suna yadda da wannan har ta kai an ɗaure tunanin mutane wai duk abin da annabi bai yi ba bai ce a yi ba to wannan abin in an yi shi an saba wa Allah ba lada a cikin shi to wannan maganar ita ce nake so mu kalle ta a mizani na ilimi mu tattauna ta tare wala Allah za ta ba da amsoshi da yawa wasu tasakula ɗin da suke zukatan ‘yan uwa. Wala Allah za ta haska wa ‘yan uwa daga wani abu na shubuha da ake sanya musu a cikin lamurran addini. Wala Allah za ta fidda wani daga cikin damuwar duhun rikicin da aka saka shi. Ya kamata mu fara sanin cewa, idan an ce ɗariƙa, gabaki ɗayan ɗariƙu dukkaninsu a ƙunshe suna cikin babin abin da malamai suke cewa ta ɗauwu'i ta ɗauwu'i ba babin bidi'a suke ba ba babin ƙirƙira marar asali suke ba a a babin ta ɗauwu'i menene ta ɗauwu'i ta ɗauwu'i shine wani abu da zai ƙare ka a cikin lamarin addini zai ƙare ka a cikin samun lada wanda ba a wajabta maka yin shi ba amma kuma kana da ikon da za ka yi shi ne ta ɗauɗe a taƙaice kamar yaya bari in ba da misali da abin da yake a zahiri ila in na faɗa za a gane duk mutumin da ya tashi yin abinci a gidan shi aka mai tuwo aka yi miya a wannan miyar sai ya sa aka sa nama ko man shanu to wannan abin da ya ƙara a cikin tuwon nan sunan shi ta ɗau'i ba shi ne abincin ba ba shi ke maganin yunwan ba in dai tuwo ya samu da miya suna maganin yunwa ko ba sa yi to amma me laifinka dan ka ƙara masa nama ko ka ƙara man shanu dan me ka ƙara dan ya dan ƙara daraja ya dan ƙara daɗi amma wallahi ko ba wannan in kace zaka koshi haka ne ko ba haka ba to farillai a addini su ne irin su tuwo da miya taɗawu'i shi ne abin da za ka ƙara wa abincinka wanda zai ƙara masa armashi da manɗo amma asali baya cikin abincin kuma ko babu shi abinci ya samu to shin taɗawu'i yana da asali sai mu ce yana da asali hadisin al'imamu Bukhari wanda ya kawo shi wuri-wuri amma a cikin kitabu kitabu zakati ma ina zato ya kawo shi inda na karanta hadisin masana Bukhari za su faɗi sauran mahallan amma ya kawo shi wuri-wuri hadisin zai ma babu wani irin mamaki zai fidda mana wani irin karatu wani mutumin najat an san najat dan Allah an san najat wasu kila sun sani najat a yanzu ita ake ce maryam riyab kun san fitattun mutanen da najat ta yi a tarihi wanda ba za a taɓa mantawa da su ba suna da yawa fitattu amma zan faɗi guda uku tarihi ba zai taɓa manta da waɗannan mutanen fitattu ba a duniyar musulunci ba za a manta da su ba guda uku na farko akwai shedan lokacin da aka yi zama a darun nadwa zaman bitin na ƙarshe wanda za a cutar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan zaman bayan an ƙare ne Allah ya ce manzo Allah ya hijira ya bar maka ya koma Madina sun tara dukkan wasu fitattun mutanen kabilun Larabawa suna cikin mitin sai ga wani tsoho ya zo idan aka koma kusa-kusa cikin arrahikul maktum arrahikul maktum na mubaraka furi ko ya kawo wannan kissar ta tsohon na jadu sai ga shedan ya zo wani tsoho takwab takwab takwab ashe shedan ne suka ce tsoho daga yana ce ana shekun min najas to kun ji gwarzan najadu na farko ko har ba haushe ma yanzu ya riƙe daga wancan karatun ne in aka mutu yana wani abu da tashi wani tsohon najadu ne wato na nufin shaitan kenan gwarzo na biyu daga najad shine musailamatul kazzab musailamatul kazzab hawala kaunahu sharikan lahu fil mulka fil amri mahabata mashduqi wa rabbi yuhibbul haqqa yubtil biddahu walau sa'a nural haqqi ahalu تزندقي فقد جد في تحقيق دعواه جهده ولكن ربي غالب كل فيلك فهو زفد قد زهزه الله كيده وأبقى منافي الخلائق ترتقي الحمد لله رب العالمين شيني غرزو نبينا إنا ننجد وين أكل محمد بن عبد الوهاب shugaban wahabiyawa ko in ce muku da hausa ko a da yaren 'yan najeriya shugaban yan izala shi ma ɗan can ne to wannan naja ɗin ta yi zakakuran mutane ba ai ta fitar da manyan mutane a tarihi na faɗo ku bari in kyala sauran to wannan sahabin da ya zo wajen manzan Allah daga najar ya zo ya ce ya rasulallah yanzu idan na zo na yi sallolin farillai guda biyar ɗin nan da ka ɗora mini bayan su ban ƙara ba ya ce idan na yi salloli guda biyar ya ce to bayan zakka da ka ɗora mun ta wajibi akwai wani abu da ya wajen su cikin dukiyata manzo Allah ce masa la illa an tatawwa sai dai in kaga dama kai ta tsawi amma wani abu da dole a cikin dukiyanka babu sai shi wallahi ya rasulullah kaga akan wannan waɗannan din dai na farillan ba zan rage ba amma wallahi ba zan ƙara komai ba kaga shi sai ya yanke ta tsawi yace ba zai yi ba me annabi yace da ya juya sai annabi yace ablahar rajulu in sadaka mutumin nan ya rabauta in har ya yi gaskiya cikin abin da ya faɗa. To mu ji, mutumin najar sahabi fa da girman sahabantaka, ya zo ya ce shi magana ta ɗau'i baya yi daga najar ya zo. Dala yanzu idan an samu wasu kuma daga baya in sun taso daga najar sun ce za su yaƙi ma masu ta ɗau'i ai ba abin mamaki ba ne. Sahabi ne fa da girman darajar shi. amma mutumin najar sai ta shi ba garanta dawuki ba zai ba amma kaga bai yaki kowa ba amma tare da sahabi ne mu sani fa sahabbai suna da garanti a wurin Allah ayar muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليجيز بهم الكفار سي الله يشمي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات يشمي منهم مغفرة وأجرا عظيما منهم إنم anan ne ake kai ruwa rana wajen fassara tsakanin ahlus sunna wal jama'a da shi'a shi'a sai suke ta min dinnan tabidiyya ce dan haka ayar tana so ta ce maka ba duk sahabbai bane Allah zai wa gafara ahlus sunna ke ta min li bayanil jinsi ce tana nufin in dai an samu wanda yayi imani yayi aiki na kwarai daga cikin sahabbai to shi garanci gare shi Allah zai mai gafara wani wanda ba daga cikin su bane shine zai rika fatan Allah ya amsa har yanzu ba ya da garanti muna sallah ba mu da garanti Allah ba ya amsa ko bai amsa ba muna azumi ba mu da garanti Allah ya amsa ko bai amsa amma su din dai kawai sharadin amsa shine su yi shine ma'ana minhum fil bayanil jinsi to sahabban manzo Allah fa wato automatic alƙawari gare su da Allah amma wannan sahabin da yazo daga Najd kaji abin da annabi ya ce masa aflahar rajulu in sadaka shartiya ce ba a yi itilaƙin rabautar shi ba sai da aka yi ƙaidi aka gindaya mata sharɗi in sadaka kuma ba shi kawai abin da ya ja masa cewa shi ba zai taɗawu'i ba ba zai taɗawu'i ba don haka al'ummar musulmi shi taɗawu'i babi ne mai faɗi ɗauka na taɗawu'i ba sunan shi ibada sunan shi ibada kuma wadda Allah zai ba da lada a kanta. kuma ta ɗauwayi ɗin nan ba zuwa za ka yi ka faɗa wa annabi ka ce ya faɗa ma da me da menene za ka yi ba kai ne za ka diba ka shi ma zan ba da hujja a kai kai in wuce wannan gabar abin da nake so ɗan uwa su tabbatu a kai shine da yawa abubuwan da ake zuwa ana cewa a babin bid'a suke kwata-kwata ba a babin bid'a suke ba a babin ta suke an samu khalfi ne daga shi malamin mai karatun ilan jahilci ilan son zuciya ilan karamin sani yana da bambanci jahilci da karamin sani suna da bambanci don wani lokaci jahili ya fi daɗin kai akan mai ƙaramin sani so da mai ƙaramin sani yana da haɗari da yawa iya ɗan abin da ya sani sai ya ɗauka shi ne ilimi kawai abin da yake wajen abin da bai sani ba ilimi ba ne to yana da haɗari irin wannan shi mai ƙaramin sani shi ne zai yi ta haramta halal ya yi ta halatta haram bai sani ba ya yi ta kore mai kyau yana janyo mara kyau bai sani ba a tunanin shi ilimi yake yi ya ɗauki fari ya maida baki ya ɗauki baki ya maida fari bai sani ba shi jahili ba zai shiga wannan rigimar ba daman da an yi magana sai ce ani da ban sani ba amma mai karamin sani zato yake ya sani don haka sai ta haifar da matsala a cikin al'umma mutumin da ya ɗauki lazumi ya ɗauki wazifa ya ɗauki zikirin juma'a ya jefa ta a kwandon bid'a wallahi ƙaramin sani ya jamar dan da jahili ne ma fice shi bai ma san me ake cewa bid'a ba bai san me ake cewa tadawu'i ba bai san me ake cewa kaza duk jahili bai san wannan ba ya huta wa kanshi dan haka ba zai yi hukunci ba wannan ganganci ne na mai karamin sani ko kuma na mai san zuciya ya san abin haka yake amma saboda hajjatun fi nafsu yaquba zai zo ya juyar da shi dan haka da lazuminmu da wazifarmu da zikirin juma'armu ina faɗa ga waɗanda ba su sani ba su sani ga waɗanda suka sani su ƙara sani cewa kwata-kwata ba a babin bid'a suke ba ba su da alaƙa da bid'a nesa ko kusa suna babin taɗawuri duk wanda zai kalle su musu hukunci ya yi musu hukunci a babin taɗawuri ba a babin bid'a ba me dalili dalili shine alazumi abinda muke yi wanda bai sani ba ya ji da kyau na farko zamu zauna mu niyya niyyan nan shine zamu yi wannan zikirorin da zamu karanta dan neman yardan Allah har sai mun fada nawaitu an ataqarraba ila Allah kaga neman kusanci da Allah duk talaucin da dan dariƙa yake yi bai taba zowa bai ce Allah na yi niyyar yin lazumin safe don ka bani abin cefanen rana ko ya taba yin lazumi da niyyar samun na cefane duk talaucin da ɗan ɗariƙa yake duk damuwar da yake da ita bai taba zama wazifa ce Allah na yi niyyar karanta wazifan nan don ka yayi min damuwa kaza ba ko mun bala'in da yake ciki ko mun damuwar da yake ciki ko mun talaucin da yake ciki wannan aikin dai na Allah ne neman kusanci da Allah za a yi da shi niyya idan muka gama niyya za mu karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai mu karanta fatiha in mun karanta mun kare sai mu karanta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in mun kare sai mu yi wa annabi salati in mun kare sai mu yi la ilaha illallah sai mu yi addu'a da mu cika da subhana inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi ya allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima mu maimaita salati sai mu cika da subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun zuwa karshe dan Allah haka ne lazumi ko ba lazumi ba yanzu wannan kayan kayan nan na annabi Muhammadu ne shi ya zo da su ko ko shehu tijjani ne ya kawo su na annabi Muhammadu ko zan faɗi wani abu mai sauki da Maulana Sheikh Abdul Razak radiyallahu anhu ya taɓa faɗa yace duk mutumin da yake cewa wai kayan mu na dariƙa din nan wai mugun abu ne wai bid'a ne wai Allah sai ya mana azaba a lahira dan muna dariƙa sai ce to ya bi a hankali ya bari kar shi abdurrazaki sai ce mu ce masa zo kar mu yi rigima tunda mu ka fidda mu daga musuluncin ko sai ce to zo a cikin kayanka akwai kayanmu bari mu fidda abubuwanmu sai mu tafi mu barka kafin mu rabu kawo kwandon musuluncin naka aje a gabanmu muna da wasu kaya a cikin kayanka sai ce na yarda ku zo duk abin da kuka naku ne ku dauke shi Abdurrazzaq yace da muka duba cikin kwandon shi sai muka ga niyya hadisi innamal a'malu binniyat wa ma umiru illa li abdillahi mukhlisina lahu din sai mu ce wannan niyyar kayan mu ne da ita muke farawa in zamu yi lazumi sai ce ku dauke abun ku ce shi Abdurrazzaq yace sai mu dauke da kwandon shi sai mu bido namu sai mu ce mai bayan mun kare muna karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ce ku dauke sai mu dauke a'udhu billahi daga cikin kwandon shi sai mu maido namu ita mu sai mu ce masa muna karanta bismillahir rahmanir rahim sai ce ita ma ku dauke sai mu dauke mu ce muna fatiha sai ce ita ma ku dauke shi sai mu dauke sai mu ce masa a cikin kayan ma akwai istighfari sai ce ku laliba in kun gano ta ku dauko sai mu dauko istighfari da kwandon shi sai mu aje sai mu ce muna wa annabi salati sai ce shi ma ku dauka kayan ku ne na yadda sai mu ce muna la ilaha illallah ce ku dauke ku dauke sai shi Abdurrazzaq ya ce dan Allah in ya bari akai haka shi a nashi kwandon musulunci mai muka bar mar dan haka shi duk wanda ya ce za a fidda dariƙa daga cikin musulunci an fidda musuluncin ne dan za a fidda Fatiha ka san an fidda fatiha me zai faru an rusa musulunci duka ka san dalili la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi ko bi ummil kitab duk mutumin da bai karanta fatiha a sallah bai da wannan sallar ashe duk wanda aka zare fatiha addinin shi an zare sallar shi haka ne to wanda bai da sallah shi kuma idan addinin shi yake al'adul ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara fatiha kawai kaga ta wuce kawai istighfari salatu annabi uwa uba la ilaha illallah karma da ita ake shiga musulunci wannan fa sune kayan dariqa yanzu wani da yake cewa dariqa ba musulunci bane sai muka yi irin yadda Sheikh Razaki radiyallahu anhu ya faɗa sai muka an amshe muka ce to ku dama da kayan mu za mu yi gaba dala idan muka dauke muka yi nan me neman musulunci nan zai tsaya ko mu zai bi wallahi dole ya bi mu dan dole yana bukatar Fatiha shi mutumin nan ya bari an ɗauke da kayan shi saboda mu muna karantawa ya ce mu ɗauki kayan mu tafi da sauran abubuwan duk da muka zana to don haka waɗannan abubuwan tun da asalinsu yana cikin alƙur'ani da sunnar manzon Allah sa musu adadi da lokaci bai zama matsala ba bayyanar adadinsu da lokacinsu da aka sanya a hannun shehu tijjani waliyin Allah jikan annabi Muhammadu bai zama matsala ba ka san dalili yanzu ni idan na zo na an shi wani nau'in wurdi wani zikiri wanda ya zo a ƙur'ani da sunna sai na ansa daga hannun shehu tijjani ya bani lokaci ya bani adadi ni ne na amsa hannun shehu tijjani kalli abin kalli fifikon munir ya amsa daga shehu tijjani jikan annabi waliyin Allah an gane dibaratar da ke tsakanina da shehu tijjani a fifiko mafi karancin kwatantan da zan iya yi sai in ce tsakanin ni da shehu tijjani kamar akwai da babu ne dan ya wuce a ce kamar nisan sama da ƙasa sai dai a ce kamar akwai da babu an gane wannan to to sai in ce maka wannan gap din ko dan ratar da shehu tijjani mun ba laifi dan na ansa a hannun shi to bari ka ga wani tashbihi maqlubi in muku na malaman balaga a tashbihul maqlub kun san shedan kuma duk lalacewa ta ni kuma da kasancewa ta kaskantacce na fi shekan daraja shi kuma shehu tijjani duk kwalkoluwar da ya kai a matsayin shi na waliyi bai kai sahabi ba mun gane haka to yau za a yi wani upside down yau ni munir kaskantacce na ansa daga shehu tijjani maɗaukaki amma duk kaskanci na shedan ya fi ni kaskanci duk girman shehu tijjani bai kai sahabi ba to yau sahabi ne zai anshi dariƙa a hannun shedan kuma wannan abin a zamanin annabi aka yi shi bari mu ji me annabi zai ce da Abu Hurairah an shi dariƙa hannun shedan yana na hadisin Bukhari babin zakka a kitabun zakati a bayanin zakatul fitri hadisin da tsawon shi almuhim dai points din kawai zan ji saboda maganganun nawa da dan yawa kuma ga dare ya tafi ga malamai kuma na lura a ina gudun sa'ama daga masu saurari shedan zai wa abu huraira tukwici abu huraira sidna abu huraira ya ce zan faɗa maka wani abu da in ka karanta shi da daddare in za ka kwanta Allah zai tsare ka da iyalin gidanka daga sharrin shaidan sai ce shi ne ayatul kursiyu kullum in za ka karanta ayatul kursiyu ɗaya da daddare in za ka kwanta Allah zai kare ka da kai da iyalin gidanka daga sharrin shaidan shaidan ba zai muku waswasi a wannan daren ba shaidan ya ba Abu Huraira sai na Abu Huraira ya fara manzo Allah yadda suka yi bi annabi yace yace sadaqaka wa huwa kadhubun abinda ya faɗa maka nan gaskiya ne amma fa shi makaryaci ne yace Abu Huraira ka san da wa kuka yi ta wannan ta ta burzar kwana uku a jere Abu Huraira yace wallahi ban sani ba ya Rasulullah sai ce shedan ne a nan idan muka lura shi ne za mu ce ga ayatul kursiyu a cikin alkur'ani ga annabi muhammadu a zaune ga amma ashe har yau a samu da gurin annabi ba sai aka samu wurin shaidan kuma annabi ya yi wa wannan ɗariƙar su tamfi ya amshe ta abu hurairu ya ci gaba da wannan lazumin na shaidan duk dare bai fasa ba to idan har shaidan zai dubo wani abu a alkur'ani ya sa mai lokaci da adadi ya kirkira mai falala ya faɗa annabi muhammadu ya zartar ya tabbatar da sahabi akan yayi tai ya zaton kai shehu tijari zai shiga alkur'ani ya ɗauko wani zikiri ya sa masa adadi da lokaci ya sa masa falala kuma annabi ba zai ansa ba mu auna wannan mu gani abu na biyu mun sani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wata rana ya yi sallar asuba hadisin abu hurairu shi ba al'imamul bukhari ya ruwaice shi ibn hibban shi ma ya ruwaice shi a sahihin shi al'ima a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi sallar asuba da ya ƙare sai kira bilal ya ce bilal zo sai ya zo sai ce don Allah ka faɗi irin aikin da kake yi domin ni a daren nan na shiga aljanna ka ji annabi muhammadu ya ce amma sai na ji ƙaran tafiyan takalminka a gabana bilal yana duniya annabi ya iske shi a aljanna sai wani ya ji baitin diwani wa'ada kulu jannatin na'imi walam amut shi a wurin shi kiyama ta tashi duniya ta tashi ciki komawa ta zauna shi ibrahim yayi banna ya ce ya shiga aljanna bai mutu ba to ga annabi muhammad ya ce wa bilal jiya da daddare na je aljanna na ji karan tafiyan takalminka a gabana bilal ko yana ɗakin shi a daddare annabi ya samo shi a aljanna kuma bai mutu ba yace ka faɗa mun wani aiki ne kake yi wanda har ya baka wannan gatancin yace ya rasulullahi ni dai abinda nake zato ya bani wannan damar shine duk lokacin da nayi alwala ko a dare ko a rana ban taba yin alwala ba sai nayi nafila raka'a biyu jama'a ku tsaya ku idan duk abinda annabi bai faɗa ba bai yi ba bai ce ai ba sunan shi bid'a to wannan abin da Bilal yake sunan shi bid'a dan me ba annabi ya sa shi ba bai taba gana annabi yana yi ba dan da annabi ya sa shi zaton ka zai tambaye shi sai ce masa Bilalu aikin nan da na sanya ka yayi tasiri dan jiya na istika aljanna na ji karan takalmin ka aljanna ashe ba annabi ya sa shi ba shine ya ga dacewar kawai da yayi alwalla ba zai shiga wani zarafi ba sai ya tsaya yayi nafila raka'a bi sanan yayi gaba kowace irin alwalla a nan me nake son faɗa mana mu koma maganan cewa duk abin da ba annabi ya aikata to ko bai ce a yi sunan shi bid'a wanda ya faɗa maka wannan ya kuntace ilimin shi kuma sai yake magana cikin jahilci cikin ƙaramin sani wannan abin ba babin bid'a za a sa shi ba kai tsaye sai an duwa an ga ya ki shiga kwandon ta wannan abin da Bilal yake taɗawu'i ne, sai ga shi wannan taɗawu'in ka ji abin da yake yi ɗin nan, na taɗawu'in nan, shi ne ya ba shi damar samun kanshi a aljanna, mukalla don Allah. Da ya tashi ba annabi amsar menene yake zaton arja amalin ya amaluhu wanda ya kai shi wannan matsayin bai ce sallah ba, bai ce azumi ba. bai ce zuwa jihadi ba duk ba su ya faɗa ba waɗannan waɗanda suka zo ɗin a ƙur'ani Allah ya sa shi annabi ya sa shi kuma annabi yake yi ba dare ba rana duk ba su ya faɗa ba wannan abin da da ya ƙirƙira da kanshi ba annabi ya sa shi ba shi ya faɗa kuma annabi ya tabbatar eh shi ne ta ɗauki kenan baya ga wannan akwai limamin ƙuba wanda ya ƙirƙirar wa kanshi duk na duk sallar farilla in zai yi idan ya karanta fatiha sai ya bi da kulhuwallahu sannan ya kawo sura wannan abin annabi baya yi duk sahabban annabi kan ba mai shi kaɗai yake yi mamun da suke bin shi a kuba suka ce wallahi wannan abin da kake yi wanda annabi bai yi ba ba mu ga annabi yana yi ba don haka ka daina in ba haka ba za mu cire ka ya ce wallahi ba zan daina ba kuma ba ku isa ku cire ni ba dan annabi ne ya naɗa ni sai dai in annabi ne cire ni da kanshi dan haka sai suka taho suka yi ƙarin shi wurin manzon Allah ga abin da limamin ka yake mana annabi ya tambaye shi kana yin haka yace sai ce me yasa kake yi yace wallahi inni la uhibbuha ya rasulullah wallahi ni ina son qul huwallahu shi yasa ba zan iya yin sallah sai da qul huwallahu ba ka ji fa annabi sai ta yi hubbuka iyaha adakhalaka janna ba sallar ba ba fatiha ba ba azumin shi ba ba zuwa jihadin shi ba wannan bid'ar da ya kirkiro annabi ce wannan abin din da ka kirkira wanda ba ni na saka ba shine sanadiyar shiga ka aljanna irin wannan misalan suna nan da yawa da yawa a cikin littattafai a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faru ba iyaka sahabbai su tsora wa kansu wani aiki na tadawu'i wanda za su wanzu akai har mutuwa ka kalli interview din da akai tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Sayyidina Amr bin al-As wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim duk sun kawo hadisin ba Amr bin al-As ba dan shi Abdullah bin Amr bin al-As Abdullah bin Amr bin al-As wanda yana faɗin nauyin a yawan ibadun da ya ɗauka na taɗawuki har annabi yake ce masa rage dawo da su kaza yana ta annabi zan yi abin da ya fi haka zan iya haka suka yi da shi a sallah haka suka yi da shi a yawan azumi al'ummar musulmi a gurguje abin da nake son faɗa mana shine wannan ya zama matashiya yadda za mu koma mu sake karkaɓe littattafanmu mu sake bin karatu da kyau a wannan zamanin ana amfani da ƙarancin sani ana rudar al'umma kullum ina faɗin wani abu wallahi billahi azim ina tausayawa awa ina tausayawa mabiya yanda ake ta rudar tunanin al'umma dole yau an zo sai an ɗauki fari an mai da shi baki sai an ɗauki baki an mai da shi fari yanzu masu cewa bid'a bid'a duk abin da annabi bai yi ba sunan shi bid'a wuta za a nawa abubuwa nawa suke yi wanda annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba hasali ma annabi hanawa yayi yanzu kafirta mai la ilaha illallah dan tawilin da zaka yi kai tawili ka kafirta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ritsa Usama ibn Zaidin akan wannan mas'alar Usama ibn Zaidin sai da yace wallahi sai da naji daman ma a yau bayan wannan abin na musulunta yayi ta'awili akan wani kuma tawilin shi ma tawili ne karibi ai ba tawili bane bakiri a filin yaki ka ritsa kafiri da takobi yana shirin sarar ka ka ritsa shi Allah ya baka nasara akai ka dauki takobinka zaka tsarge shi sai yace la ilaha illallah ai in kaza cewa ƙarya yake dan ya tsira da rayuwar shi ai tawili ne wanda hankali zai iya dauka abin da ya faru da Usama ibn Zaid kenan kafiri ne ya ritsa a filin yaki suna ta kokari kowa yana nema ya samu nasara akan ɗayan sai Allah ya ba Usama ibn Zaid nasara da kafirin nan ya ga no way out sai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah Usama tubun zai da yace ƙarya kake munafiki ƙarya kake dan kar in kashe ka ne sai ya datse shi da yazo ya ga manzo Allah ga abin da muke ya faru annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi marfada anan ne yake cewa sai da nayi gurin daman ma ban musulunta ba sai bayan yau saboda ya damu da abin da annabi ya faɗa akan shi yace a taqtuluhu wa huwa yaqulu la ilaha illa Allah annabi ya ta maimaita abin wannan abin ya ƙara tsoratar da Usama ibn Zaid Usama ibn Zaid zai bada hujja to wallahi ya rasulullahi ya faɗa ne saboda tsoron takobi ya ce a halla shakakta kalbahu shin wai ɗaga zuciyar shi ne kai kaga haka to mu kula idan dai har usama tubun zaijin zai yi ma wannan mutumin ta'awili ya wa addinin shi la ilaha illallah shi tawili ya kashe shi annabi ya ce masa yayi kuskure a matsayin shi na sahabi yau waɗannan mutanen da suke zuwa suna kafirta mu kuna zaton suna kan daidai abinda suke yi daidai ne idan wancan kafirin an yi tawili an ce tsoron takobi ya sake faɗin la ilaha illallah mu tsoron wa ya sanya muke zama a masallaci muke yin ta ba adadi da Allah la ilaha illallah da muke yi tsoron wa ya sa muke yi akwai wani da ya ritsa mu da takobi dan shine muke yi akwai wani da yake mana alkawarin biyan mu wasu kuɗaɗe don tsoron kar ya daina ba mu muke yi don wa muke la ilaha illallah to wancan da ya ga takobi za ta tsarga shi fa la ilaha illallah ita ma la ilaha illallah shi ta yi amfani ta katange shi har ta ja an zargi sahabin da ya daɗe a musulunci saboda ya taɓa shi a zatanka wanda ya ɗau wannan tsarin na kafirta mai la ilaha illallah shin wannan abin da yake annabi ya yi shi ko annabi ya yaƙi wannan aikin nashi annabi ya yaƙi wannan aikin amma shi suke ba dare ba rana ko ba haka bane aikin kenan fa yau da za ka zare kablasar ɗin da ƙungiyar izala sun daina wa'azi kullum bid'a shirka kafirci bid'a shirka kafirci iyakar kenan ina faɗin wani abu na ce ni a fahimtata malaman izala ba sa ciyar da addini gaba ciyar da shi suke baya ba sa taimakon musulunci kafirci suke taimako zan faɗi dalili yanzu wannan garin na korami korami ko korami ƙurami oke ƙurami wannan garin ka ƙaddara an zo an yi census an kirga sai aka ce a garin nan akwai mutum dubu biyu daidai an gane mutum dubu biyu amma a cikin wannan mutanen dubu biyu akwai 'yan ɗariƙar tijjaniya su su ɗari biyar misali nake yi akwai ‘yan ƙadiriya ɗari biyar, akwai ‘yan shi'a ɗari biyar, akwai sauran musulmi wanda su sun yarda musulmi ne kawai, amma ba ɗariƙar tijjaniya ba ba shi'a ba ba izala ba ƙadiriya ba ba ba su kawai dai musulmi ai akwai irinsu ko? su ma akwai ɗari uku akwai ‘yan izala ɗari da tis'in da biyar a lissafi na sauran biyar ko kun san waye biyar din wasu kiristoci ne inyamurai suka zo suka bude shago a garin an gane wanda ba musulmai ba su ne suka zo sun bude shago suna kasuwa da Allah da aka zo aka kare census kawai jumlatan musulmi nawa aka samu dubu ɗaya da ɗari tara da tis'in da biyar arna fa biyar alhamdulillah muna nan zaune muna murna al'ummar musulmi tana da yawa mu dubu da ɗari tara da casa'in da biyar waɗanda ba musulmi ma mutum biyar shi kenan sai aka samu izala za ta yi wa'azi a garin nan don ta ciyar da musulunci gaba malamin ya zo wa'azi me yake so ya yi ya ciyar da musulunci gaba ko ya ciyar da shi baya ya ciyar da shi gaba ko to shi kenan sai aka ce an gayyato wani shaidani ko daga gombe ko wani shaidani daga wajen argungu ko wani shaidani daga wajen a lau can waje dai sai suka zo da suka zo wa'azi suka yi wa'azi suka yi wa'azi kan su tashi sai suka ce duk ɗan ɗarikar tijjaniya mushiriki ne bautan shehu yake yi suna cewa kowa ma Allah ne ba haka suke ce mana ba to mu mu nawa ne da aka yi lissafi a garin ɗari biyar to ƴan shi'a ma kafirai ne arna ne ƴan shi'a mutum nawa ne yanzu arne nawa aka samu bayan shigowar shi ɗan daga gombe dubu da biyar ‘yan ƙadiriya ma arna ne nawa aka samu masha Allah to sai aka ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sunna ta ci gaba sai aka tafi gida washe gari sai aka dawo sensor sai aka yi amfani da wa'azin jiya sai aka ce da dai kafin malam mai wa'azi shedan daga Gombe ya zo ko shedan daga Argungu wasu shedanu dai daga wasu garuruwa garin nan ana da musulmi dubu da ɗari tara da tis'in da biyar arna biyar amma yanzu su malam sun zo sun yi wa'azi musulunci ya ci gaba yau arna dubu da ɗari biyar da biyar musulmi ɗari hudu da tis'in da biyar dala daga ƙarshe tsakanin kafirai da musulmi suwa za su ce madalla da zuwa malam gobe ma ka dawo wa ya samu karuwa musulunci ne ya samu karuwa ko kafirci to aikin da suke fa kenan insha Allah da a ce musulunci za a ciyar gaba ya kamata da suka yi wa'azi waɗannan musulman a tabbatar da su a musulunci kar a fidda su dan Allah a musu hakuri cikin inda kuke da aiki cikin waɗannan waɗanda ba musulunci cikin biyar din a samu ɗaya ko biyu ya dawo in ma ba a samu duka ba sai ake alhamdulillah sakamakon wa'azin malam na jiya an samu karuwa da musulmi 1995 amma sun zama 1997 amma ba haka bane duk garin da suka yi wa'azi sai sun fidda wasu musulmi sun karawa arna dan haka da za a bi ta wa'azin su kar a ƙara cewa a Najeriya musulmai ke da majority ba mu da wani majority musulmai su ne ɗan kaɗan amma ta ɓangaren waɗancan fa a irinsu don haka abin da nake nufi yanzu wannan mummunar bid'a ta kafirta musulmi manzo Allah ba ma ya karta yi ba to aikin da suke kenan kuma sunanta sunna a wurin su idan muka dawo kusa kusa wa'azin ƙasa musabaka ko musabaka tafsirin ramadana annabi yayi sahabbai sun yi to shi mai sunan shi bid'a ko to ba sa yi su za su zo su ce maka ai ai matsalar mu ba mu ce muna neman lada ba to daga yau kar a ƙara yaudarar wani alhaji a ce ya kawo kuɗi hidiman addini za a yi gasa karatu ya ba da kuɗin shi a aikin banza ya je ba dan asharin le to ai sun ce ba aikin lada bane dan in sun yarda wannan kuɗin da suka anso a hannun alhaji za a yi gudunmuwar sa tafsiri a rediyo ko za a taimaka wa 'yan gasar karatu in sun yarda alhaji ya samu lada a shi wannan abin da suke aikin lada ne to ya zama bid'a idan kuwa ba lada to alhaji da ya ba da kuɗin nan a nan da ya je ba ɗan ashar laji ɗaya don ya ba aikin banza aikin da ba lada ya kamata mutanen nan su daina wasa da hankalin al'umma don haka a dole mu sake dawowa cikin hankalinmu mu kuma yi karatu kuma kar mu zama imma'a ƴan inna rujudu ko shine imma'a naji wani malami ya fasarta ta da inna rujudu sai naji ba fasarar da yafi burge ni kamar wannan dan inna rujudu kawai shi duk inda aka nufa ma bi zai ri a wuce shine imma'a kar mu zama imma'a kawai cewa duk inda ta faɗi sha in mutane sun yi daidai mu yi daidai tare da su in sun yi ba daidai ba mu ma mu yi ba daidai ba tare da su a'a mu zama in mutane sun yi daidai mu yi daidai tare da su in sun yi ba daidai ba to mu mu zo mu yi daidai mu kyale su al'ummar musulmi haƙiƙa a wannan zamanin akwai bukata mai tsawo sosai ga matasa su sake yunkura su ƙara daga inda suke dan duk waɗannan karatuttukan na ruɗa kwakwalwa matasa ake zalunta shi da sunan cewa wai yanzu wai ilimi ya yawaita eh ilimi ya yawaita amma masu ilimi sun yi karanci ana cewa wai yanzu an fi ilimi mutanen da jahilai ne amma ni ina ganin ko jahilai ne mutanen da ba irin jahilcin da ya kamata a faɗa ba mutanen da za a ga mutum ka ba shi ahalari ba zai iya karanta maka ba ko shi yake ta jahilci amma yanzu yan zamani kowa zai karanta ya fasara shi yake ta ilimi ko to akwai kuskure waɗancan magabatan namu da suka yi rayuwar da ake cewa ta jahilci eh ba sa karatu ba sa rubutu ummiyai ne na yadda majoritin su amma fa duk abin da za su duk abin da wani zai a wancan zamanin sai ya je ya tambayi malamin garinsu a kowane gari akwai malami sai sun tambaya malam menene hukuncin abu kaza in malam ya faɗi wannan abin sun rike kenan har abada ba sa sauka akai shi yasa zaka ga a wancan zamun nan a karkara a ƙauye bari yi misali da kila a nan in akwai mutanen karkara za su gane abin da nake faɗa kila su ma sun san ana yi a nan yankin don na san duk yankuna ana yi idan an yi noma irin zuwa saro shibra da ake yi shibra akwai mutanen da za su ko tumu mutanen wancan zamanin na da in suka saro tumu za su yi duk zangarniya goma sai sun ware ɗaya za su bayar da ita kamar zakka ce kawai ba zakka ba amma wallahi takatsantsan ne da ganin wannan abu malamai aka tambaya irin gaggawa da ake hatsi kafin a gama aiki ana ɗan sarowa a ɗan gyara a ɗan sussuka a yi wani abu za ka ga lidde za a sa mudu za a sa sai an auna duk a goma sai an fidda wani wanda za a bayan sadaka da ganin wannan abin aikin wannan ko me shi bai iya karatu da rubutu ba wannan aikin ba na jahilci ba ne ma'anan shi tsantsar tsoron allan shi ya san hatsin shi ya kai nisabin da zai mai zakka amma bai yi da aiki ba bukata ta kama zai ci ba zai iya ci ba sai ya je ya tambayi malam malam ne ya kamata in yi malamai ne za su dora su akan haka tunda 10% ne ake bukata to duk in ka ce ka dauko tiya uku to a wannan tiya uku ka fudda 10% ka bayar shi zai bayu da cewa duk wanda ka ci ka ci halaka fudda zakar shi sauran abin da ya ragu shi ma sai ka fudda zakar shi dan in ba haka ba kila za ka yi dame ɗari da ɗaya ka cinye ɗayan kafin ka gama ɗauri yanzu za ka ƙirga dame ɗari ka fi da zakar dame ɗari shi ko har wannan ɗayan akwai haƙƙin Allah a cikin shi na yanzu suna irin wannan to ilimin ne ba wai wayewar ce sai a riƙa ganin waɗannan mutanen ma wai jahilci ne sa suke wannan abun ba jahilci bane ilimi ne don haka abinda nake kira zuwa gare shi shine aiki da ilimi shine ilimi ba yawan karatu ba mu dawo mu jajirce mu nemi ilimin mu yi aiki da abin da muka karanta wallahi da ana aiki da ilimi babu mutumin da zai zo ya kalle ka ya ce maka la ilaha illallah da istighfari da salatu annabi bid'a ne har ka saurare shi shi ma da bai faɗa ba a dan haka kamar inda na faɗa yanayin lokaci maudu'in nawa ba irin wanda yake shawwaka yan uwa bane a yanzu ba amma dai akwai darasin da nake so a isa zuwa gare shi kuma dole ne muna hadawa da irin waɗannan karatuttukan buƙatar da jama'a suke da shi yana da yawa an riga yanzu an gurɓata tunanin al'umma in dai har a wannan zamanin malami zai zauna a kujeran malanta amma ya kasa bambance abin da yake a babin bid'a da wanda yake a babin tadawu'i to an samu matsala ila shi kanshi malamin bai fahimci abin da yake karantarwa ba to akwai buƙatar a sake bita wannan al'ummar ta manzon Allah ai inqazinta daga hannun jikokin najat najat din nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam addu'a ya yi, ya yi wa Yaman addu'a, ya yi wa Sham addu'a, hadisi sahihi. Mutanen Najad wani ya rabo shi ya rasu lallahi garinmu ma ya kamata a masa addu'a, a sa Najad annabi ya shiru ya kyale shi bai faɗa ba. Ya sake yi wa Yaman addu'a, ya sake yi wa Sham addu'a, Allahumma barik fi shamina, Allahumma barik fi yamanina. mutumin najid ya ƙara maimaita ya ce wa na wa najidina wa fi najidina ya rasulullah ana uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace fiha zalazil wal fitan wa biha yatlu ko wa fiha yatlu qarnu shaytan akwai rigima akwai fitina a wannan yankin na najid kuma kawan shaytan ma anan zai fara in ji manzon Allah dan Allah annabi ya wa najid irin wannan shaidar tun wancan zamanin yau sai aka zo aka maka wani addini sunan shi made in najid dan Allah ya zaka ansa najid din da annabi ya mata addu'a kuma yace daman kahon shaidan ne zai bulla a wurin kuma da ka auna sai kaga wannan mutumin farkon abin da ya fara yi shine kashe mutane da sunan tauhidi wai dukkan su mushrikai ne ya zo yi wani ɗan littafi sunan shi kitabu tauhid ya wani ɗan littafi sunan shi kashfu shubuhat banda kafirta musulmi ba abin da yake ciki kuma abin da zai baku mamaki wanda ɗalibai na ilimi ya kamata su je su bi wannan littafin su yi bahasi zaka ji yan izala suna yawan faɗin cewa yan ɗariƙa suna yawan kafa hujja da hadisai za'ifai ka koma kitabu tauhid kusan kashi ɗaya cikin uku ko ɗaya cikin hudu na hadisan da ya kawo duk da'ifai ne. Da'ifai ne. Har akwai hadisai munkarai da maudu'ai a cikin kitabu tauhid. Mu tambayi su malam Maulana Sheikh Muhammad Amin sun sani cewa za a iya hujja da hadisi da'ifi a babun falala fada'ilul a'mali ko fada'ilul rijali ko za a iya amfani da hadisi da ifi a cikin a targhib za a iya amfani da hadisi da ifi a cikin a targhib amma ba a amfani da hadisi a cikin aqida da'ifi ba a amfani da hadisi da ifi a hukuncin da zai bayi zuwa ga haddi ba a amfani da hadisi da ifi a cikin tauhidi aqida ba a yi to littafin shi ce littafin aqida amma ya zo ya cika shi da hadisai za'ifai da munkare da mawdu'ai gwano baya jin warin jikin shi amma suna nan suna ta wai muna nan muna ta jawo hadisai za'ifai wanda mafi yawa in ma ka ji hadisi za'ifi a wajen mu a babin falala ne ko kwadaitarwa cikin wani aiki ko tsoratarwa daga wani abu wato dai muna karanta hadisai za'ifai a babin da ilimi ya yadda ai hujja da su yayin da ku kuka ɗauka shehinku ya ɗauka ya tafi da wasu hadisai za'ifai yake kafirta musulmi mai la ilaha illallah ya kamata ɗaliban ilimi da Allah samu lokaci su yi bahasi akan wannan nukɗar da na faɗa a yi bincike a kitab kamar dai shugaban duniyar izara abin da ya sa ba mu isu zuwa ga wannan ba ba ma kallon masail ɗin da ido na ilimi da za a zo ‘yan uwa ɗaliban ilimi su yi ta bahasi akan waɗannan mutanen, wallahi da sun daina magana, ko da yake alhamdulillahi yanzu ana ɗan motsawa, kuma yanzu har ta kai, har ta kai yau ɗan izala ne yake yin difa'i. Daman tun farkon lokacin da na fara wancan shaɗanin na Kaduna raddi da sunan tukwici. Na yi magana da sauran ‘yan uwana su Sheikh Abul Fatih su Sheikh Nasir su Imam Junai su Sheikh Abbas Sadauki da sauransu. Na ce wajibinmu in muna son mu samu sauƙin wannan fitinar, kar mu yarda mu zauna kullum a babin mu ake tuhuma. Mu yi ilja'insu su ma zuwa ga difa'i, kar mu zama muni za mu yi ta yin difa'i. Ka san in tuhume ka yana da sauƙi. da na jefa maka tuhuma sai in tafi zarafi na na barka da aiki kai ta bahasi kai ta bahasi kana bada ansa kana bada ansa sai kai ka gaji in zo in ce dubban yadda ba kawai sai in sake komawa ka sake bazama neman wani dalilin da haka suka wahalshe mu a baka lura ba dan izala ya yarda ya gayyace ka muƙabala ya mata haddi amma shi bai daka gayyace shi ba so da muke gayyata sun ki zuwa mun gayyata mun gayyata sun ki zuwa shi wancan shedanin na Kaduna wani lokaci da ya gayyata ni na yadda na zo da na gayyace shi ya ce ta haddi gare shi guda goma a zo a warware mar nace na yadda zan warware maka sharɗi ni ma zan maka tahaddi goma kai ma sai ka warware da muka yi karo na ɗaya da ya san dauri na biyu in za a zauna ba ni zai tambaya ba ni ne zan tambaye shi har ni yau bai yadda an zauna ba kwanaki ya bazama yana neman shashaki ma almiskin ka fito a buga ka fito kun san dalili saboda shi ne zai tuhumi shashaki ma ya zo ya biya bashin da ake bin shi to amma yanzu alhamdulillah tafiya ta yi tafiya ba da ko yaushe suna ce wai mu ba mu da aiki sai kare shehunan mu ba duk masu bibiya za a social media za ka ga hankalinsu ya tashi yan izalan nan kullun karar shehunnai kwanan nan aka gama da daurawa ba wani babban malamin izala da bai zo kare daurawa ba daurawa yayi kato bara an ce bai kyauta ba ai ba ku gane malam bane ai kaza kaza kaza sun wa malam rashin kunya wata da ta yi magana ba ta ma suka za su tura a kashe ta ba suna da wawaye wanda za su in suka sa awa mutum duka kai ko cewa suka yi a kashe mutum za a kashe suna da wawaye wai ka san me yasa suka harzuka har suke magana za su sa a kashe an taɓa malam mu ba mu taɓa cewa za mu sa a kashe ba dan an taɓa mana malamai sai dai mu huta mu shabin da ka faɗa kan malaman mu ƙarya kuke amma sun so ɗaya an taɓa malam sun ce wallahi za su sa a kashe ashe ba mu kaɗai muke kare malamai ba su ɗin ba taɓa nasu ne ba a yi ba shi yasa wallahi a rika taɓa su a buɗe musu wuta kar a wanda sassauta musu duk wani shaidani da ya shora ya zala ko kama sunan shi ko faɗin laifin shi yanzu kwanan nan ba shi wannan shaidanin fitowa yana magana mai kaushi akan maulana sharif da maulana sheikh atayar sun bauchi ba balle ma kun maulana sheikh ibrahim radiyallahu anhu maganganu wanda ba za su maimaitu ba sai dai wanda ya ji kawai ya yi istighfari ya wuce amma an taba daurawa an taba uwar daurawa hankalin shi ya tashi yana ta bala'i an taba musu malam za su tura a kashe to za mu ci gaba da ta'o malaman su wallahi wallahi malaman su sun daina zaunawa su huta in za su dage su dage kuma za wallahi ko ba sharri zamu musu ba dan duk abin da suke faɗa mu akan shi wannan mu sharri ne amma wallahi mu in zamu yi magana akan malaman su ba sharri zamu musu ba zamu faɗi abin da suke yi ne da muna cewa saboda abin da aka koya mana na kauda kai daga kallon aibin mutane amma tun da yanzu za a koma yar tone tone wallahi ta shirya mun shirya amma dai ni abin da nake kira mafi yawa ga mabiya a yi ta karatu shi zai fidda mu daga wannan halin da ake ciki kara ce mun zo maulidin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba mu ba da tarihin shi ba ba mu faɗi wata mu'ujiza daga mu'ujizozin shi shi ma wannan dai karatu ne kuma shi ma darasi ne daga cikin darussan maulidi don haka abinda na iske malamin da ya sauka yana ba mu labari na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ishe mu guziri haka sauran malaman da za su biyo baya ya ishe mu abinda za su faɗa mana amma dai kai in aje zan faɗi wani baiti guda ɗaya na shehu radiyallahu anhu da yana faɗin annabi Muhammad wani babi ka san in za ka yi magana akan manzo Allah sai ka rasa ta ina za ka fara ta ina za ka fara dan shi manzo Allah huwal kullu minhul kullu ne shi ne duka dukan ma daga shi ta zama duka sallallahu alaihi wa alihi don haka sai ka rasa ta ina za ka fara to shi radiyallahu anhu ya bi lungu lungu sako sako yana ba mu labarin manzon Allah to a can cikin diwanin shi na ƙarshe sayyidul qalbi ya faɗi annabi sai ɗauko shafin kyauta sai ya ce wa za ahmadun wanda nake faɗa maka dinnan sunan shi ahmadu annabi muhammadu kenan yace kaga yana maganar kyautar manzon Allah da an ka ma'anan wa hatiman kaza haraban min taha hazul mawahiba ana maganar manzo Allah da an ka ma'anan ka kyale maganar wani wani mai kyauta da aka taba yi sunan shi ma'anu bin zaidatul ayadi in ana maganar manzo Allah kar ka kawo mana maganar ma'anu wa hatiman kamar maganar hatimu tsa'i ana maganar manzo Allah ka dai yin magana hatimu ɗayi ana maganan wani daban wani mai kyauta daban ba annabi ba to ka iya kawo ka ce kamar hatimu ɗayi amma ba manzan Allah ba yace kaza haraman haramu bin sinan kenan yace duka wannan min daha hazul mawahiba in ana maganan kyauta sai a ce su ma daga manzo Allah suka koyi ya ake kyauta sai suke dan gwadawa mu koma mu ji wane ne ma'alubun za'idatul ayadi wane ne hatimu tsa'i wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi bai taba jin labarin wani mutumin da ba musulmi ba bai yi rayuwa a cikin musulunci ba amma yaji yana gira shi yana sha'awar shi kamar hatimu tsa'i saboda kyauta hatimu tsa'i an ce shi bai ba a taba cewa ba ni ba yake babu shi yasa wasu suka ce karshe ma kyautar ran shi yayi ta hanyar wani makiyin shi ya haɗu da shi ya kawo mai bara zai kashe shi shi ma ya ɗaga takobi suna ta bugawa da takobi takobin wancan makiyin nashi ya karye kawai sai ce hatimu da'i bari takobinka sai ya miƙa mar kuma ya san kashe shi zai aka ce me yasa ka bashi yace saboda ni ban san da me ake amsa wanda yace ba ni ba wanda ya wuce dingo amsar me wanda yace ba ni ni ban san da ya ake bashi amsa ba wanda ta wuce amshi dan haka me ba ni bai taba zuwa wuri na ba ban ce masa amshi ba sai dai in babu abin ko sai ce ana magana annabi Muhammadu da an kama anan wa hatiman zowa aka yi kafiri sirna anas ibn malikin yana ba mu labari yake cewa wani kafiri ya zo annabi yana sanye da wata alkyabba wadda an yi mata diras haka da zare an yi mata rigar shi kuma da aka kwama kwalle rigar shi aka matse aka da kuma dan reni fa kuma sai aka zaga sallallahu alaihi wa sallam yace zowa ne ka bani daga dukiyar da naji labari ka samu tunda ba ta mahaifinka bace haka ga manzo Allah kai ka taba ji dan maula in yazo lallabawa yake yi in ya tashi kirari har ƙarya ma yake faɗi abin da ba naka ba dan ka ji dadi ka bashi ko ba kai ke ba shi yasa aka ce wai wani maroki ya taba zuwa gidan wani ardo ka san mu fulani muna da wayan tsiya wallahi muna da wayo yazo yana kirari a kofar gidan ardo sarkin shanu dan mai shanu dubu kaza kaza yayi kirari yana ta wani abin da ba gaskiya ba har da ya fito shi ya ce na gode gobe da safe ka zo ka amshi karsara habba maroki ya ɗauki sabon kirari ɗan mai shanu dubu ɗan kaza kaza yana cikin ya tafi gari ya waye hada in rakiya ya taho a ƙara wai masa godiya ya zo ya sallama ya ci gaba da kirari ya yi kawai bai ji shi ce zowa ne sai ce masa zowa ne ya amshi karsanar sai shi yau yau ni haɗa ba baka ba zan yi sai ce yau kuma yanzu kamar kai ka ce in zo a shekar tara su ta tsaka ji abin da ya faru zowa kai nan kofar gida kai ta faɗin abubuwan da kai kanka ka san ƙarya kake yi ban da wannan abin amma kake cewa ina da akwai kawai ka faɗi ne don in ji daɗi kaga ƙarya ce kamun don in ji daɗi shi yasa ni ma na ma ƙarya don ka ji daɗi na ce ka zo ka an shekar sana ya ce zu don Allah da na ce ma ka an shekar sana baka ji daɗi ba sai ce wallahi na ji daɗi sai ce to kamun ƙarya don in ji daɗi ni ma na ma ƙarya don ka ji daɗi da haka ka tafi kawai to ka ji halin ƴan maula in sun zo maula har ƙarya suke wa wanda za su wa maula don ya ji daɗi ya ba su da yawa a'a in ka ji ana wa wanda ake roƙo ƙarya don ya ji daɗi ya bayar ba annabi muhammadu ba shi yana badawa don allah ne ba don kalmominka na daɗi ko na zagi ba annabi sallallahu alaihi wasallama haka yasa aka dau dukiya aka ba mutumin nan kai ka taba ji a tarihin duniya a shaƙe kwalar rigar alhaji ko honorable a zagar kuma a ce zowa ne aka yaba da kuɗi kuma ya bayar kai wai duk a nau'in masu kyautan duniya ka taba ji irin wannan ne shi yasa shi bara yace da an kama ana wa hatimar kaza haraman ana maganar manzon Allah nau'in kyautar shi ai daban ne kai ya taɓa yin kyauta ƙarshe ya kyautar da kanshi sallallahu alaihi wa sallam me ya faru lokacin da ya je Hunain aka samu dukiya annabi ya taraba wa mutanen makka mu'allafa ta gulubu dinnan wanda suka musulunci a cikin satin na fitowa makata kasan daga nan ne ya wuce Hunain a cikin satin da ya wuce hunain da haka sabbin shiga musuluncin nan wannan taguwa ɗari wannan ɗari biyu wannan ɗari uku wannan hamsin wannan saba'in wannan awaki kaza ya yi raba musu mutanen madina waɗansu sai ba su ɗan ji daɗin abin da ya faru ba sai suka koma gefe suna ɗan raɗa suka ce ka san mutum da ɗan uwan shi kaga mutanen nan su suka wa annabi kaza na rishin kyauta suka mai kaza ya zo muka anshe shi hannu biyu amma yau kaga ya dawo dukiya ta samu kuma su yake tunawa ya ba wani kaza ya ba mu ba bin da ya ba wani a cikin mu har yanzu wasu suka koma suna dan wannan tsegunguma annabi muhammadu ne za ka yi tsegumin sha bayan idan shi ka ce bai ji ba ya ji sai ya tara su ce mutanen madina na ji abin da kuke faɗa sai ce amma ku ji da kyau yanzu bai muku daɗi ba a ce na samu dukiya na rayya rabo mutanen makka sun tafi da raƙumma ku kuma kun tafi da annabi Muhammadu. Yanzu wannan rabon bai muku ba? Ka ji hikimar annabi Muhammad. Ya ce duk abin nan fa da na ba mutanen makka sunan shi raƙumi dabba. Ku kuma abin da na sa ka san ku ya zama ka san ku shine annabi Muhammadu. Yanzu wannan rabon bai muku daɗi ba? Sai yanzu hankali ya dawo cikinsu. har ƴan waɗanda aka bai wa ɗan wani amma suka rika medowa suka ce a haɗa wa mutanen maka dabbobi ai ta ba su dabbobi mu a ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ji wata irin siyasa malam da yadda ake mulkin al'umma wallahi ana ba da labarin manzo Allah abun akwai daɗi wannan abun fa al'ummar musulmi shine maulidi tun asali waɗannan mutanen munkirai makiya Allah makiya manzan Allah da ƙarfi fa suka juya akalar maulidi yanzu duk wannan jawaban da na yi a ɗazu larura ce fa wasu mutane ne suka hana al'umma wali ya zama dola irin wannan mazaunan in an haɗu sai an tattauna irin wannan matsalar don mi saboda a ƙara fitar da mutane daga shubuhar da ake sanya musu amma ai asalin maulidi a bada labarin manzan Allah yanzu dan Allah daga inda na gama wancan bayani duk da shi ma zancen annabi ne hadisai ne da ayoyi ake magana amma dai daga inda aka zo yanzu labarin annabi ake tsantsaya kuka ji zukata yanzu ana nishadi ana jin daɗi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam wani ya zo gaban annabi Muhammad kafiri ne ba musulmi ba zai aurar da diyar shi a ƙauyen su duk danginsu aka rasa wanda zai taimaka mara sai wani ya taimake shi da wani babban taimako shi ne ba kudi ya bashi ba shawara kawai ya bashi ya ce kai kai kake ba kanka wahala ai duk duniyar nan mutum ɗaya ne zai shafe ma hawaye shi ne annabi muhammadu sai kuma in ka je wurin shi ba ruwan shi da ta addinin kuɗai ko ba addinin kuɗai ba kawai zai baka ya tafi wajen manzo Allah ko ba musulmi bane ba dan haka da yazo mata ya muhammadu kai tsaye ka ji abin da ke tafa da ni don haka na zo ka bani abin da zai ishe ni auren da ɗiyata sai aka yi arashi kuma lokacin da ya zo ana cikin ƙabdu cikin wani ɗan yanayi dai haka wata ‘yar maja-maja haka wata ‘yar bahariya-bahariya haka abubuwa sun ɗanyi nauyi annabi ya ce a kawo sahabbai duk masu ɗan wani abu su kawo a tallafa masa don haka an iske a cikin nas table dan abin da aka samu ba yawa kowa ya fiddo abin da gare shi amma bai kai abin da ya isa ba a bashi amma shi mutumin ina ruwanka da kafiri shi duniya kawai ya sani da aka hada aka miƙa masa ya diba haka ya diba haka yace yanzu wannan abin shi zaka bani duk abin da ake faɗi akan ka nan sai ce to kaje da kyau ban gode ba dan Allah ka ji wane ne za a zo wa maula ya bayar kuma a kan fuskar shi a ce ba a gode ba kuma ya ba da haƙuri ya ce to ɗaya haƙuri bari a nemo ƙari da ya ce bai gode ba ba annabi ta ɗaya haƙuri bari a nemo ƙari to ba su isa ba kenan ya ce yau ba su isa ba mana sai ce ɗaya haƙuri bari a nemo ƙari sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun ji ciyo ai sun san su me aka yi wani last kobo ɗin shi ne ya fitar ya bayar ba kuma bukatun nan duk akwai masu irin wannan bukatun amma suka bari suka yi danshi amma wai sai ake bai gode ba kuma annabi yake iya gaya wannan maganar annabi ya shiga gida aka dan bubbuga aka sake samu wani abu aka kawo mari sai ce yau to ko kai fa yanzu na san ka abin da aka faɗa min kanka gaskiya ne sai annabi ce yanzu ya isa ce aka yanzu kam ya isa kuma nagode sai ce to koma wajen waɗancan mutanen da muka baro ka gaya musu cewa ka gode saboda abin da ka faɗan nan akwai wanda ya dame su sun raga maka dan a gabana ne kila akwai wanda da za ku sake haɗuwa daga kai sai shi za ka yi bayani ka ji fa a bayan ya ba shi ma tausaya ma goban shi yake me zai faru da shi in wasu suka haɗu da shi amma shi har yanzu bai yarda Muhammadun Rasulullahi bane ya koma ya ce yanzu mutumin naku kam abin da yayi naji dadi nagode nagode sai ya tafi haka fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa cikin sahabbai a yakin Hunain a cikin dare suna kan hanyar su ta komawa inda aka yada zango manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare yana nafila ya zauna tahiya sai wani mutum dokin shi sai ya zautu ya fito da gudu sai ya zo ya kama shi sai suka yi ta kokowa har kusa da himar annabi Muhammad bai kula ba bai gani ba dokin ya tunkudo shi sai ya taka cinyar sai na rasulullahi sai annabi ce wannan wane ba ka gani kana taka mutane haka da ya dan daga murya mutumin sai gane annabi Muhammad ne ya tsorata ya damu ya ta bada hakuri ya tafi wannan kalmar da annabi ya masa cikin daga muryar nan ba ka gani kana taka mutane ko wani abu mai kama haka kwana tai a zuciyar annabi yayi wa sahabin shi tsawa ka ji dan Allah tausayin manzon Allah yayi wa sahabin shi tsawa har asuba abun yana damun shi dan haka ana yin sallar asuba yace da Allah ayi shela ina mutumin nan da ya taka ni jiya cikin dare ina neman shi ai ana fatan haka mutumin kawai hankalin shi sai kare tashi wallahi ba dan da imani irin na sahabbai ba da mu ne ba zai je ba ma boyewa zai yi saboda abin da ya ji a ran shi kawai ai tun da ya taka annabi daman ya san sun raba gari da Allah kawai Allah ya saukar da aya ce cikin dare an tsine mar Allah an tar ita ce kawai aka kira shi ya zo a karanta mar ya taho ba lakka a jikin shi ya faɗi gaban manzo Allah yana kuka manzo Allah ya ce kai hakuri maganan da na maka jiya din nan cikin kaushi ta dame ni shine na kwana da tunaninka kiran da na maka ina so dan Allah kai hakuri da abin da nayi maka din nan ka ce ka yafi sai ka mu kuka ya rasulullahi ni awa sai ce sai na tabbatar zuciyarka ta samu nutsuwa yasa aka kirgo awaki da tumaki guda 80 ya bashi yace duka wannan lallashin ka ne nake akan kalman da na faɗa maka jiya da daddare kaji annabi Muhammad sayyidina Anas ibn Malik yace mun zauna da manzon Allah da yarinta na zauna da annabi Muhammad shekara ta goma lokacin da manzon Allah ya wafati Anas ibn Malik shekarar shi 20 sai ta ma har na kare wannan zaman tare da sayyidina Rasulullahi annabi bai taba min tsawa ba kuma bai taba cewa dan me kai kaza ba ko kuma dan me baka yi kaza ba yace annabi zai kirawo yaro ya aike shi ko ya aike mu zuwa wani guri ko mun gaggawar wannan bukatar in muka tafi abinka da yarinta in muka iske yara suna wasa yace sai mu manta da aiken annabi sai mu zauna mu yi ta wasa da yara idan annabi ya jira ya jira ya jira dan aiken shi bai dawo ba sai ya biyo sawu idan ya gan mu muna wasa sai ce a wane ashe wasa ka tsaya yi to in ka yi da wasan kar ka manta guri kaza ne na aike ka sai annabi ya koma gida ya jira ka ji fa dan Allah cikin mu wa zai iya wannan ya aiki yaro yaron ya tafi wani wuri ya shantake har ka bi sawu ai in ka hango shi tun kan ka je zaka fara zagin shi mutumin banzan sakarin wabi dan ka tsaya ba aikin ka ne ba kana daga murya ba halin annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wa sallam in ka dauki jawanin din rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa kowace fuska labarin shi akwai dadi idan ka shiga cikin gidan shi rikicin iyali kar ka dauka a gidan manzon Allah ba a yi ana yi amma cikin ruwan sanyi wata rana ya taba sai da Aisha da sai da Hafsa wani abu haka ya shiga tsakani annabi ya tura bakin masallaci ce da Allah a kira masa Abubakar da Umar su zo su mai tatanci ka ji fa su zo su mai tatanci sai da Abubakar shi ya fara zuwa yana zuwa ya ja sai da Aisha ya daga hannu zai buge ta ne ya ce ba wannan da kira ka kai ba je ka in dai irin wannan sasancin ne ban bukata je ka bar mu mun sasanta ka ji fa annabi Muhammad abubuwa da yawa ya taba zan zan boye suna anan ya taba yayi baki sai ya je wajen ɗaya daga cikin iyalin shi yace ta hada wa bakin shi abinci ita ta iya abinci sosai yakan sa ta yi abincin fita kunya yace ta hada wa bakin shi abinci ta hada abinci ya dauko akushin ya taho a hanya zai fita kofar gida kai baki ɗaya daga cikin iyalin shi ta gani gira ta kama ka san me kai zuwa sai kawai sai ta sa hannunta sai ta buge hannun manzo Allah da ke rike da akushin kawai akushin ya fadi abincin ya zube kuma ƙwaryar akushin ta fashe kawai sai ta yi tsaye ta ce to sai a faɗa min ka fara azumi nawa zan yi na kashe mataka akushi sallallahu alaihi wa sallam yayi dariya sai ce a'a ba wani kafara kawai dai akushin ta zaki biya ta shikenan ki sama mata wani wanda baya da mutuwa shine kadai yace shine kadai tace to sai ta dau akushin mai mutuwar sai ta aika gidansa tace a bado mata wani lafiyayye kuma a dinke mata wannan sai aka bado lafiyayye sai ta biyan bashi ita kuma sai ta rike mai dinkin sai kuma ta ce wa annabi kuma ko gobe ka koma ka sake dauko abinci a dakin ta sai na zubar da shi shi kenan Allah matarka ta ma haka ki gani shi yasa al'ummar musulmi in ana maganar annabi Muhammadu ba a maganar kowa saboda ba wanda zai iya abin da manzo Allah yake yi shi yasa al-Imam al-Busiri idan ya ji ka ce annabi mai kyauta sai ce baka da hankali ai mu a wurin mu yabo ne ko mu ce annabi mai kyauta annabi mai hakuri annabi mai karamci annabi mai kaza idan ka faɗa Imam al-Busiri sai ce baka da hankali ba a gaya wa annabi haka saboda idan ka ce annabi mai kyauta ana samun wani mutum ma a ce masa shi ma mai kyauta sai dai ka ce annabi shi ne kyautar shi ne karamcin shi ne baiwar shi ya wuce a ce mar mai kyauta kuma a kira wani ma wani mai kyauta sallallahu alaihi wasallam dan haka manzon Allah duk abin da za a baka labari akan shi duk duniya wallahi ba za ka samu wanda zai iya na manzon Allah ba shi shi kadai ne sallallahu alaihi wasallam jawanib din rayuwan gaba daya haka inda da da ban na faɗa muku tun fari ni ba malami bane da Maulana Sheikh Muhammad Al-Amin ne da sauran malaman da ke zaune a nan suka zauna za su ba ku labarin manzon Allah da mun ji dadi da mun ji wane ne Annabi Muhammad a bakin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah ya albarkace mu da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara mana kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya amshi ayyukan mu Allah ya kiyaye mu zamewa dukkan alkhairi na duniya da na lahira wanda muka sani da wanda muka sani Allah ya bamu dukkan sharri na duniya da na lahira wanda muka sani da wanda muka sani ba Allah ya tsare mu albarka annabi Muhammad wannan hali da ake cikin rashin tsaro Allah ya kawo mana ƙarshen shi a wannan yankuna da dukkan ƙasashen duniya na musulmi Allah ya zaunar da mu lafiya waɗanda suke wannan ayyuka na kisan kai ba dalili kama mutane a anshi kuɗin fansa ni ina ganin mu taya su da addu'a Allah ya shirye su idan muka yi cewa Allah ya tsine musu Allah ya la'ance su wai da Allah yanzu ma ya muka kare da su to ya Allah ya kara wata tsinuwa akan su kuma ya kake zaton zai faru dan haka mu yi ta addu'a ɗan uwan mu ne suka bazama suka sabka daga kan hanya mu yi musu addu'a Allah ya dawo da su ba mu kara farsa masu ba Allah ya shirye su bai gagara ba a cikin ikon Allah a yau din nan duka yi musu ilhamin shiriya ba komai bane a wurin Allah abu ne da Allah zai yi in yana yi in yayi nufi muna fatan Allah ya shirye su kuma in ma ba masu shirwa bane Allah ya kiyaye al'ummar musulmi daga kaidin su da sharrin su amma muna musu fatan shirye Allah ya shirye su Allah ya tsare albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zauna da mu lafiya waɗanda suka shirya wannan mazauni wanda sun shirya shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kyautata mana zato cikin soyayyar manzon Allah suka gayyato mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu tukuici da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah mana tukuici da annabi Muhammad daga baki ɗayan mu Allah ya maimaita mana Allah ya amsa wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allah أكبر الله أكبر جماعة يا مكتب مرنا دادي farin ciki walwala da annashuwa da annuri da suka mamaye zukatanmu sakamakon abin da muka tuna kunnuwanmu daga bakin wannan babban bako namu mai albarka da ya zo ya kama mu raya wannan dare da muka ware don mu yi ma Allah godiya ku ƙara bayyanar da murna da farin ciki a bisa wannan babbar kyauta da Allah ya yi mana ta ya ba mu annabi Muhammadu. A zagayen farko wannan shugaba a Sheikh Muhammadu Munir ya fargar da mu, ya faɗakar da mu, ya ce mu yi taka tsantsan da ‘yan afasa kowa ya rasa. Daga nan kuma ya nushe mu da cewa mu kwaɗaitu mu yi riko da ke bayan Allah da ke nufin a gyara don kowa ya samu. Ya yi ta kawo ayoyi da hadisai da hikincimu da misalai duka don ya isa mana da wannan saƙo wanda na tabbatar wannan saƙo ya faranta ran wanda duk yake da imani tare da cewa dai ba za a rasa kila ko daga nesa wanda za su ji wani kaikayi cewa ya wajen maulidi ko ya kaza ko ya kaza an zo daga nesa sai mu ce to in ka ji kaikayi to jita daga asalin abin da ya sa ka ji kaikayi dan nuni akan a kiyayi dan afata kowa ya rasa annabi ya fara kuma nuni ya zuwa ga